ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na litinin wadda ya daidai da 23 ga watan al-muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wadda ya daidai da 29 ga watan bakwai shekara 2024 miladiya ci gaba da karatunmu na littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na babban malami Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Hanbali wanda aka fi sani da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sannan muna karanta karkashin tahzibi na Sheikh Sa'd ibn Abdurrahman dukan su Allah ta'ala ya saka ya musu da alkhairi sannan muna karatu a wannan masallaci mai albarka masallacin Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare dake nan cikin garin Azare jihar Bauchi Najeriya zama da ya gabata mun fara bayani akan gabar da mala yake mana bayani akan yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallam da aike-aiken shi da kuma ƙananan rundunoni da wato ainihin ya tura ƙarƙashin wannan mala ya mana bayanin cewar manya-manyan yaƙoƙi na musulunci guda bakwai ne wanda shine yaƙin badar da yaƙin uhud da yaƙin khandaq da khaibar da fathu fatho makka kenan da kuma hunain da kuma tabuk waɗannan su ne manya-manyan yaƙi-yaƙi a zama da ya gabata mun yi bayani a abin da ya shafi yaƙin badar mun ji cewar yaƙin badar ya kasance wato a shekara ta biyu ne bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa wato ainihin madina sannan mun ji sababin shi shine farko annabi sallallahu da ya samu labarin cewar dukiyar ƙurayshawa za ta wuce daga makka ta tafi wato sham ya yi ƙoƙarin tare ta amma Allah ta'ala ya hukunta ba zai riske ta ba to da ya samu labarin dawowarta sai ya samu labarin ga su raƙuma ne kusan dubu da ɗoriya sannan kwata-kwata wanda suke tsare da raƙuman nan ba su fi mutum arba'in ba a lokacin annar sassan ya kwaɗaitar da sahabbansa domin su je su karɓo dukiyar nan ba don komi ba sai don saboda su ma da za su yi hijira da yawa daga cikinsu an kwakwace musu dukiyoyinsu sannan da suka zo madina kafirai sun mallake dukiyoyin da musulmai suka mallaka a makka mun ji kuma cewar idan har kafiri ya mallaki dukiyar ka sai musulunta daga ba wannan dukiyar ta gaumi tashi ƙarƙashin wani annabi sallallahu ya fita cikin sahabbansa 300 da ƴan ɗoriya domin a taro wannan dukiya lokacin da Abu Sufyan ya samu labari wanda kafin ya musulunta ne kuma shi yake tafe da wannan dukiya ta Qurayshawa din ta Larabawan Makka wato sai ya ɗauki hayan dam ibn amur al-ghifari domin ya wato ainihin je makka ya yi shelar ga abinda muhammad yake so ya yi tare dukiyarsu don haka si maza-mazarsa disketa a daidai wannan lokaci kuma annabi sassalam ya tafo da sahabban shi allah hukunta shi abu sufiyan ya samu ya sha da dukiya ya tsere kafiran maka sun iso gunda ake ce da shi aljuhfa sai abu sufiyan ya tura musu sakon cewa yanzu tun da dukiyarsu suka zo tsarewa kuma ya tsira da ita to su juya a lokacin fir'aunan wannan al'umma shine abu jahal ya ce ba za mu juya ba sai mun ƙara sabadar mun zauna kwanaki a gurin mun ci abinci mun ciyar da larabawa saboda daga yanzu larabawa su san mu ba abin taɓawa a basu ba ne ƙarƙashin nan Allah ta'ala ya hukunta wato ainihin yaƙi za a yi lokacin da ayari na sahabbai na annabi sallam suka bayyana da kuma ɓangaren waɗancan kafirai sai Allah ta'ala ya hukunta yaƙi a tsakaninsu wanda a wannan lokacin aka girbe kafirai guda saba'in aka kama kuma guda saba'in a matsayin bayi bayan yaƙi ya ƙare annabi sallam ya yi shelar aje a nemo masa a binciko masa ya labarin abu jahal ba don komi ba saboda irin rawar da abu jahal yake takawa a makka wajen ya hana masu rauni su musulunta ko su hijira da kuma cutar da musulunci abdullahi dan mas'ud ya ji ya samu abu jahal yana numfashin ƙarshe lokacin da samari guda biyun nan da abdurrahman ta auf ya ba mu labari sun kashe shi ransa bai gama fita ba abdullahi dan mas'ud ya karisa kashe shi ya kawo kansa ga annabi sallallahu alaihi ya ce gashi annabi sallallahu alaihi ya kabbara ya ce shi din shine Abdullah dan Mas'ud ya ce tabbas shine annabi ya ce mu je ka nuna min shi aka je aka nuna masa gawan wannan kasur gumin kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine fir'auna wannan al'umma bayan an gama yaki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an ɗebi gawawakin kafirai an je an busu ne su a rijiya daga cikin rijiyoyin da suke wato wannan guri na Badr daga nan annabi sallallahu ya ringa kiran su ɗaya bayan ɗaya wa ya kai wa na dan wane shin shin ka samu wato ainihin alƙawarin da wato ainihin ubangiji ya ce in ka kafirce masa zai walakantar da kai ya karya ƙarshen ka ka same shi gaskiya ni dai na samu alƙawarin da Allah ya min gaskiya Umar radiyallahu anhu yake cewa ya Rasulullah ya aka yake magana da mutanen da sun zama mushe sun mutu gawawaki ne annabi sai ya ce wallahi ba ku kai su ji ba Allah ya dawo musu da jinsu domin su kara nadama akan nadama su ji wato ainihin abinda wato ainihin zai kara bakanta musu rai yau za mu tashi a gaba ta gaba shine yakin Uhud mala yake cewa ghazwatu Uhudin wato yakin Uhud an kira shi da yakin Uhud saboda an yi shi ne a gurbi na dutsen Uhud da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dutsen Uhud dutsi ne da yake san mu muke san shi dutsen Uhud sannan kuma annabi sallallahu dutse ne da wata annabi ya hau shi da Abubakar da Umar da Usman dutsen Uhud ya dayin jijjiga annabi sallallahu ya ce uthbut inna ma alayka nabiyyun aw siddiqun aw shahidan yace ba kowa ne akan ka ba sai dai annabi ko siddiqi shine Abubakar ko kuma wanda za su yi shahada guda biyu shine Abubakar wato Umar da Usman mana yake cewa walamma qatala Allahu ashrafa quraish bi badr a lokacin da Allah ta'ala ya hallakar da manya-manyan ƙuraishawa ɗinan a yakin bada duk wanda ya kai to an girbe shi a yakin bada kun ga hikimar Allah musulmai abinda suka so su riski dukiyar nan amma Allah ya hukunta a yanzu tukun da'awa ta zauna da gindinta to ba ta zauna da gindinta ba sai an rasa waɗannan kafiran babu su sai Allah hukunta waccan dukiyar ta wuce wata ran za ku samu dukiya kuma an samu daga baya amma bari a girbe waɗannan da suke kawo musulunci tarnaki sau da musulunci ya yi gaba wa usibu bi musibatin lam yusabu bi mithliha sannan quraishawa aka jarabe su da musibar da basu taba ganin irin ta ba wa ra'asa fihim abu sufyan ibn harb li dhahabi akabirihim li dhahabi akabirihim to daga nan sai abu sufyan sai ya dawo shine shugaba saboda manya manyan quraishawa da an girbe su duk shugabannin da suke ji da kansu to babu su akhadha yu'allibu ala rasulullah sallallahu wa ala almuslimin to abu sufyan da yaga ya kai yanzu shi ma zama shugaba sai ya zama duk yanda ya zauna banda muzanta annabi sallallahu da musulmai bai da aiki yana fadan irin illata su da suka yi da cewar ya za a yi su daufan sa fa jama'a qariban min thalathati alafin min quraish wal hafa'a wal ahabish sai wato ainihin ya tattara kwatankwacin mutane dubu uku wato kusan mutum dubu uku na da ƙuraishawa da sauran ƙabilu ma irin su kinana da kuza'a duk ya tattara su sun ma akbala bihim nahwal madina ya tattara mutum dubu uku ko ya ce a nufi madina ma'ana an zo ɗaukan me ɗaukan fansa fa nazala qariban min jabal uhud bi makanin yuqalu lahu aynayn wato sai sauka gurbi kusa da dutsen Uhud da wani guri da ake ce da shi Ainai wa zalika fi Shawwal min as-sanati salisa wannan ko ya kasance a Shawwal ne shekara ta uku kun ga shekara mi bayan shekara da yin yakin badar kenan kenan da aka yi shekara da yin yakin badar ɗin shekara ya bai iya bacci ba kullum tunani yake ya kwanta da damuwa ya tashi da damuwar shoriya za ya rusa musulunci to shi kuma musulunci in ka sa a ranka damuwarka shi ne za ka yaƙe shi ko to da damuwa za ka mutu saboda shi Allah shi ya alƙawarin zai kare addininsa addini ne da ya fara da mutum ɗaya aka kai biyu aka kai uku yanzu ana zancen ɗaruruwan miliyoyi ne musulmai kinan da za a shafe shi tun lokacin da yake jariri za a iya shafe shi amma yanzu in ka gama da musulman wata kusurwa ya za ka da musulman indonesia ƙasar da tafi koyana musulmai a duniya ya za ka yi da irin su ƙasan jordan da kiristoci ba su wuce 3-4% ba ya za ka yi da su duk ƙasar yawanci musulmai ne kenan musulunci in ya zamo shi ne damuwarka ya za ka rusa shi to mutum ya gamu da damuwa yawwa don haka abu sufiyan ya jefa kansa damuwa shekara guda yana shiri sai da ya haɗa mutum dubu uku ƙurai shawa da sauran ƙabilu domin a zo a gama da addinin musulunci amma mai wayan kuro na wayan kurullah innahum yakiduna kaida wa akidu kaida daidai lokacin da suke kulla nasu to Allah ta'ala idan sama baya bacci dan haka yana musu irin talalar da zasu zurma kansu da kansu fa nazal mala yace wastashara rasulullahi sallallahu alaihi ashaba to annabi shi ma cikin masu leken asirin sa sai suka samu mar labarin gashi kafiran maka dubu uku sun tunkaro madina to ana annabi sallallahu alaihi wasallam riko da umarnin Allah ta'ala wa shawuruhum fil amr kana shawara da sahabbanka cikin al'amura sai ya tara sahabbansa yake neman shawararsu yake cewa a ya kurojo ilaihim amyam kusufin madina annabi ya ce yanzu kuna ga mu fita a haɗu ko kuma mu jira su a madina wa kana ra'ayihu Allah ya kurojo min madina shi kansa annabi amma ya karkata ciwon karfan fifita a madina mu tsaya a madina wani ya ta hassanu biya ya zama mun samu kariya da ita fa in dakhaluha idan suka kuskura suka shigo ta ko qatalahumul muslimuna ala afwahil azqa to musulmai za su je kowace kusurwa kowace hanya su tare su yake su wan nisa'u min fawqil buyut mata ma ba za a bar su ba daga saman gida za su yake annabi sassan ya karkata akan haka cewar mu tsaya kamar yanzu yan uwan mu a Palestine ku yakuri zan na hada yakin da yakin so da yanzu ana yaki kun ga shigo musu akai Gaza ake yakansu ba su fita ba sun shiga isra'il da ake fada duk da kasance filistin amma na tabbatar muku asarar da isra'il take ba ta taba tunanin za ta yi wani asarar ba tana munguwar asara to amma kun san gidajen rediyon mu kaf ne hudawa ne babu gidan rediyon musulunci kullum suna faɗan irin raunin da musulmai suke samu ne ba sa faɗan nasarar ne dan haka dai annabi sallallahu ga abin da ya karkata gare shi babadara jama'atu min fudala'i sahaba wato manya-manyan sahabbai jama'a daga cikinsu masu falala masu daraja sai suka yi gaugawa mimman fata hulkuro da yamma badir wato su suka tafi wato daga cikin waɗanda ba su samu sun ji yaƙin badar ba sau da ba yaƙi aka shirya ba Allah ya hukunta yaƙi kun ga yawa ba su fita ba wa sharu alaihi bil khuruji sai suka yi gaugawa suka yi isharar cewa kawai a fita la'alla su ma Allah ya azurta su da shahada wa alahu alaihi fi dhalik suka wato doge masa akan haka din wa shara abdullahi bin ubay bil muqami fil madina amma abdullahi bin ubay bin salul sai ya ce a zauna a madina kun san shi daman shugaban munafikai ne kuma ba sa son jihadi munafikai ba abin da yake tayar musu hankali illa a ce a fita sun kwammace mi suna kiyo a jeji da cikin raƙumansu da tumakansu amma a su ce a fita yaƙi iya mumini na gaske shine me yake fita ya jihadi ya bada ransa domin addinin musulunci ya ɗaukaka amma munafiki ba iya yi wa tabi'u alaihi ba'd as-sahaba wasu daga cikin sahabbai ma sun kalkata akan shawarar Abdullahi bin Ubay bin Salul cewar me a zauna a wato ainihin Madina fa alaha ulaika ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma wadancan wanda basu samu sun je yakin Badar ba sai suka doge wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fanahab Annabi sai ya miƙe wa dakhala baitahu ya shiga gidansa wala bisa la'matahu ya sanya ya sanya kayan yaki shi wa kharaja alaihim sai ya fito waƙanin sana azmu ula'ik to amma fa su ma ra'ayinsu ya canja su kansu wanda suka ce daɗin a fita waƙalu sai suke cewa akrahna rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuruj suka ce ku ga mun takura annabi har sai da ya fito ma'ana mun takura mar a fita su suna ga sun takura annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu sai suka ce ya rasulullah ya makin Allah in ahbabta an tamkutha fil madina faf'al in har kana ga wato kana son ka zauna a madina to kawai ka zauna mu ma za mu zauna tare da kai bayan sun ga ya sako kaya saboda sun ji a ransu kamar me sun matsa mishi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ma yan bari ne nabiyin idza labisa la'matahu an yadha hatta yahkum Allah bainahu wa bain aduwi yace baya dacewa ga annabi idan ya sa kayan yaki ko to ya cire face Allah ya hukunta tsakanin shi da abokan gabansa abin da zai faru mana inda annabi ya sa kayan yaƙi to zancen kuma saranda ne ko a fasa yaƙi babu ita dole sai an yi yaƙi kenan sabai dole su fita da kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi alfin min as-sahaba sai wato annabi sallallahu ya fita cikin mutum dubu daga sahabbansa can kuma kafirai sunawa dubu uku ninkin mu'minai guda na uku to amma kullun nasara wa man nasru illa min indillah yansurkumullahu fala ghaliba lakum ita nasara ba daga yawa take ba daga wato ainihin Allah take in Allah ta'ala ya taimake ku kuma babu wanda me zai yi nasara a kanku an gane don haka duk da su dubu ne amma nasara tana tare da muminai da'iman wa abadan wasta'mala ibn ummi maktumin ala salati biman baqiya fil madina sai annabi sallallahu ya wakilta ya sanya abla ibn ummi maktum ya zamo shi zai na yi wa waɗanda suka saura a madina sallah waɗanda suke gajiyayyu masu rauni da saura kuma wanda ba samu damar fita ba wa kana rasulullah sallallahu ra'a ru'ya wa huwa bil madina to sai dai annabi sallallahu yayi mafarki lokacin da yake madina kafin ya fita mafarkin annaba kuma menene gaskiya ne ra'a fi sayfihi thulma annabi ya ga tsaguwa ko kare a jikin takwabin shi wara'a anna baqaran anna baqaran tuzbah sana annabi ya ga ana mi yanka wato ainihin saniya ko shanu wa annahu adkhala yadahu fi dir'in hasina sana annabi ya shigar da wato ainihin hannunsa a cikin kayan yaki wanda rigar yaki wacce take mai garkuwa fata'awwala thulma fi sayfi bi rajulin yusabu min ahli baiti annabi sai ya fassara cewar wannan tsaguwa ko karya a jikin takwabin shi shine za a kashe a wannan yakin ɗaya daga cikin iyalan gidan shi shine Hamza tun kafin ya je Allah ta'ala ya sanar masa wa ta'awwala al-baqara bi nafarin min ashabi wannan shanu da yaga ana yankawa sai ya fassara cewa wani tsagi ne na sahabban sa yuktaluna za a kashe su wa ta'awwala ad-dir'a bil madina wannan kariya din kuma rigar kariya din sai ya fassara ta da Madina ne ba a taba shiga Madina ayi nasara a kanta to amma tunda Allah ya riga hukunta da annabi ya mafarki zai fasa fita ba zai fasa ba Allah ya riga hukunta sai mai faruwa ta faru fa kharaja yawmal jumu'a wato yinin juma'a annabi sallallahu alaihi sai ya fita hatta nazala shi'ba min uhud fi udwati alwadi annabi sallallahu har sai da ya je wata hanya tsakanin duwatsu guda biyu daga dutsen uhud da wato ainihin kusurwar da take wani kwari da yake gurin waja'ala dhahrahu ila uhud sai zama annabi ya ba wa uhud bayan shi wanda suka je madina ana kai su a nuna musu yadda annabi sallallahu ya tsaya da yadda ya aje roma masu harbi da kibau da yadda kafirai suka fuskanto duk wanda ya je madina har yanzu za a nuna masa waɗannan gurabe falamma asbaha yawm as-sabt annabi sallallahu da ya wayi gari yinin asuba yinin asabat ta'abba lil qital annabi sai shirye shirin yaki wasta'mala ala rumati abdullah ibn jubair wato masu harbi da kibau annabi sallallahu sai jagorantar musu da Abdullahi dan Jubair wa amarahu ashabahu an yalzam an yalzamu markazahum sana annabi sallallahu ya ce da Abdullahi dan Jubair da duk wanda suke tare da shi yace nan ne na ajiye ku da dai kar ku sauka sawa'un mu muka yi nasara ko an yi nasara akan mu wa Allah yufariquhu bi halin duk halin da aka shiga su dai su tare na sun ga ana kashe sahabbai su zauna sun ga sahabbai suna nasara su zauna fa zahara rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dir'ain yawma idh a wannan ne annabi sallallahu ya bayyana a cikin riguna yake guda biyu wa talliwa a mus'ab ibn umayr abla wato mus'ab dan umayr sai annabi sallallahu ya bashi tuta shine wato ainihin tuta take hannun shi waja'ala ala ihdal mujnabataini azwair ibn al-awwam sannan ɗaya daga cikin gefen safuna wato musulmai ta gaba sai annabi sallallahu ya wakilta zubair dan awwam dan al-awwam wa ala al-ukhra bil munzir ibn amr a gefe guda kuma nan su sai sanya almunzir dan amr wasta'rada shubban yawma id a wannan yiri an samu yara waɗanda ba su girma ba sosai sun zo suna neman wato ainihin a fita da su yaƙi farar da man dunar hamisa ta ashar annabi sassallam sai duwanda bai cika shekara goma sha biyar ba sai wato ainihin ya meshe da shi wa kana minhum abdullahi ibn umar daga ciki waɗanda aka meshe da su ba su je yaƙin uhud ba akwai abdullahi dan umar saboda lokacin shekarunsa ba su cika shekara goma sha biyar ba amma daidai lokacin da suke da ƙananan shekarun nan fa daidai lokacin kuma suna da tarihin ilimi sun tara hadisai masu yawa daga annabi sassan sun haddace su sannan kuma sun haddace yanki mai yawa na alkur'ani mai girma wa ta'abbat quraish lil qital wa hum fi thalathati alaf sannan quraishawa ma suka yi shirin yaki sun kasance cikin mutum dubu uku wa fihim mi'ata faris cikin su akwai mutum 100 wato ainihin biyu mahaya فجعلوا على ميمنتهم على ميمنتهم خالد خالد بن الوليد sai suka sanya a gefen damacin su wato ainihin kusurwar dama Khalid dan al-Walid kafin ya musulunta kenan wa ala al-maisara Ikrima ibn Abi Jahl a gefe guda ta hagun kuma suka sanya Ikrima dan Abu Jahl wa kanat ad-dawlatu awwalan nahari lil muslimina ala al-kuffar to farkon yaki ya zamo nasara ta kasance musulmai ne suka ringa samun kafirai suna sassare su suna kakkashe su nasara tana ga musulmai fan hazama a'da'ullah wato makiya Allah sai suka kare aka yi nasara a kansu wa wallau mudbirina suka juya baya suka ruga hattan hau ila nisa'im har sai da suka riskan wa matansu da yake suna tafiya da mata saboda bariki yakin ma suna tafiya da mai da mata ne so da in sun yi nasara sai a kada kalambu mata su yi rawa a shagiya a yanka na raƙumi a ci nama a dai duk wani abu na wato jahiliya da suke aikatawa falamma ra'ar rumatu hazimatahum da wanda suke abla dan jubair da abokansa da suka ga wato ainihin waɗannan mushrikai sun juya an yi nasara a kansu taraku markazahum alladhi amarahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi to anan sai suka sako amma abla dan jubai shi da wasu tsirari sun ki sakkuwa sun ce su tsaya ana ana su tsaya ce kar mu sakko to amma bisa dabi'a ta dan adam ya ga ana ta tattara ganima sai suka mi suka sakko an gane wannan dabi'a ce ta dan adam yana son dukiya yana son tare mi dukiya wa karra fursanul mushrikin mahaya wato mushrikai din nan mahayansu sai suka juyo fa wajadu sagra khaliyan qad khala min ar-ruma juyowa da za su yi ta bayan dutse sai suka samu wannan gurbi wato nan gurin da annabi sai shi su tsaya din nan su sa abla dan jubair sai suka samu babu wato ainihin waɗanda suke masu harbin kibau din nan ɗan tsirari suka rage fajazo minhu sai suka ketara shi fa ahatu bil muslimina sun kashe abla dan jubair kenan da duk wanda suka saura sun kashe su fa ahatu bil muslimina sai suka riska wa musulmai suka kewaye su ta baya kenan kun ga a daidai lokacin da baka yi zato ba baka yi tsammani ba kada ana dukanka ta baya ko wani kuma ya juya ke dukanka ta gaba ya kake ga lokacin to musulmai da yawa da suka samu labarin an kashe ne su san har sun ruga sun guje saboda mai tashin hankali ana saran ku ana kashe ku ta baya ga ta gaba su ma waɗancan da suka ga cewar yanzu ashe Khalid dan Walid ya juyo da rinduna ta baya sai su ma suka juyo kun ga lokacin duk wanda ya ga yanayin zai ga yanayi ne mara daɗin gani mara daɗin ji fa akrama Allahu man akrama minhum bi shahada to sai Allah ya karama wanda ya karama cikin mu'minai da shahada wa hum 70 mutum 70 ne wa khalusu wa khalusa almushrikuna ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam mushrikai suka nufi wato ani annabi sallallahu suka suka same shi fajarahu wajhahu suka raunata fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kasaru rabaiyata suka karya fikar annabi sallallahu alaihi wasallam ta dama wa hashamul baydata ala ra'si hular da annabi sallallahu yake sanya ta a matsayin matari a kansa da za ta tare masa wato ainihin sara in an kawo mishi suka karya ta har ta shiga kansa ta rotse masa kai wa qutila mus'ab ibn umair baina yadayhi a gaban annabi sallallahu kuma aka kashe mus'ab tan umair yana kokarin tara annabi sallallahu alaihi wasallam فدفع اللواء ila علي بن ابي طالب annabi sallallahu tutar da take hannun mus'ab ko sai ba ali dan abi talib wa adrakahu almushrikuna musulmai suka cimma wa annabi sallallahu yuriduna mallahu ha'ilun bainahum wa baina suna so su aikata abin da Allah ya tsare shi tsakanin wato ya tsare tsakaninsu da faruwar shi so so su su kashe annabi sallallahu amma Allah ya saukar wa annabi sallallahu cewar wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane fassarar ayar shine ba wanda ya isa ya kashe ka ba za a kashe ka ba duk wanda ya kai ga hari kuma ai hari nawa aka kawo annabi sallallahu amma ba ai nasara ba yahudawa sun yi nasu mushrikan sun yi nasu amma da ɗaya ba su yi nasara ba fa hala dunahu nafarun min almuslimin sai zama wasu yanki na musulmai sun tsare tsakaninsu da su ba su iya iso ga annabi sallallahu ba wa shadda hanzala ibn abi amir ala abi sufyan hanzala kuma ya matsa ya kai kaimiwa wato aukan ma abu sufyan yana so ya kashe shi ne shine komanda falamma tamakkana minhu da ya samu dama zai kashe abu sufyan hamala ala hanzalata shaddad ibn al-aswad faqatalahu sai wani mushriki da ake ce da shi shaddad dan al-aswad sai nasara shi kuma sai ya kashe hanzala amma ba dan Allah ya hukunta haka ba hanzala ya samu damar da zai kashe Abu Sufyan ya kutsa duk fulmutsin sai da ya so dan komandan mi kafirai zai kashe shi to akwai cikin wanda suke tsare da Abu Sufyan akwai shi wannan shaddad dan al-aswad din sai ya kashe hanzala wa kana junuban lokacin da aka shi ma yana da janabar iyalin shi fa innahu lamma sami'a as-sayha domin da yaji ana shelan fita yaki ko wa huwa ala mar'ati yana tare da iyalin shi qama min fawrihi ila al-jihad ko wanka bai ba ko ya tafilin jihadi kun ji sahabbayan da suke idza du'u ila Allah wa rasulih inda an kira su zuwa ga Allah ga manzon Allah sallallahu to ba sa jinkiri ba sa me sebi yanzu za su zabura su tafi fa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashaba annal mala'ikata tuwassiluhu annabi sai ya ba mala'ika wato ani sahabban shi labari cewar mala'iku ne suke wankan shi sun maƙala annabi sai ce salu ahlahu ma sha'anu ku je ku tambayi iyalan shi ya sha'aninsa fasa'alu mura'ata sai suka je suka tambayi matar hanzala fa akhbaratu mul khabar sai ta ba su labari cewar janaba ne a jikin shi ko wanka bai bai tafi jihadi kun ga Allah ta'ala ya azurta shi da shahada kuma da wankan mala'iku shi yasa ake ce da shi ghasilul mala'ika wannan mala'iku suka me suka wanke shi akana amr ibn thabit al-ma'ruf bil usayr min bani abd al-ash'al ya'ba al-islam to akwai amr dan thabit wanda aka fi sani da afwan wannan tarin na ba na ruwa bane bismillah cikin wato am akwai am wato wa kana amr ibn thabit al-ma'ruf bil usaylim sana amr dan thabit wanda aka fi sani da al usaylim min bani abdul ashhad daga kabilan banu al ashhad abdul ashhad ya'bal islam shi ya kasance baya son musulunci falamma kana yawm uhud amma da yinin uhud ya kasance qadafa allah al islam fi qalbihi sai Allah ya jefa son musulunci a zuciyar shi lil husna allati sabaqat lahu minhu saboda aljanna da ta riga ya da man zai same ta fa aslam sai musulunta wa akhadha sayfahu to yana madina ya musulunta kuma ya samu labarin an fita yaki ko kawai sai ya dauki takobi ya nufi yanda aka wato yankin dutsen Uhud walahiqa bin nabi sallallahu alaihi wasallam faqatal yaje ya shiga rundunar musulmai yayin yaki fa usbita bil jirah sai aka masa rauni walam ya'lam ahadun bi amrihi amma duk wanda ya sallama da shi ciwar ya musulunta gashi an rauna tashi falamman jalatil harb lokacin da yayi yaki ya yayi kenan dai kun ga yaƙi ya yaye amma an raunata musulmai an gane an raunata musulmai an ji annabi sallallahu alaihi ciyo tafa banu abdul ashhal fil qatil yaltamisuna qatlahu to wannan kabilan tasa ta banu abdul ashhal sai zamo suna wato ainihin dube cikin waɗanda aka kashe su duba dan kabilar su fawjadul usaylim to kwallam sai suka ga wato ainihin amr dan sabit din nan wanda aka sun da al usaylim wa bihi ramakun yasir suka samu yana numfashin ƙarshe rayuwa ta zo gargara sun ma faƙalu sai suka ce da shi wallahi ina haza suka ce wallahi ina haza usairim suka ce ku kalli usairim ne fa ma ja abi me yazo da shi na laqad taraknahu wa innahu lamunkirun li hadha al-amr suka ce mun baro shi dai baya son wannan addini ya kyamace shi sun masaluhu yana numfashin ƙarshe sai suka zo suka tambaye shi mallazi ja abiki mi ya zo da kai ahadabun ala qaumika am raghbatan fil islam ka zo ne taimakon wato mutanenka ko kuma mai kwaɗayin musulunci ma'ana ka zo ka shiga cikin rundunar kafirai ne ko kuma mai musulmi ne kai kana ɓangaren kafirai ne ko ka musulunta ne faƙalar ballar ragubatan fil islam ya ce a aina ma musulunta kwaɗayin musulunci ya kawo ni amantu billahi wa rasuli na yi imani da allah da manzon shi ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني حتى أصابني ما ترون yace sannan ma na shigo an yi yaƙi da ni tare da Annabi sallallahu har abin da ya same ni nan ya same ni kamar yadda kuke gani wa mata min waqtihi sai kuma numfashin sa ya kare ya mutu wa zakaruhu li rasulillahi sallallahu sai suka ambata shi ga Annabi sallallahu fa qala Annabi yace huwa min ahli aljanna dan aljanna ne qala Abu Hurairah abu hurairah Allah ya kara mishi yadda yake cewa walam yusalli lillahi salatan qab bai taba sallah ba kun ji wani rago da musuluntarsa da shahadarsa dukkan ya kake gaini guda ya musulunta kuma me kun ga hakan Allah ya so mutum da rabo Allah ta'ala ka so mu da dukan alkhairai ya Allah walamman qadatil harb da yaki ya kare ashrafa abu sufyan ala aljabal komandan kafirai na lokacin abu sufyan ko sai ya hau dutse fanada sai yake kira yanzu ya ji daɗi kenan musulmai an raunata su an musu rauni a lokacin musulmai sun je sun samu dutse sun hau sun laɓe su ma kafirai suna ta ƙasa sai abu sufyan yake kira a fekun muhammad cikin ku akwai muhammad falam yujibu annabi ya ce karku amsa mishi sai kuwa shiru faqala afikum ibnu abi quhafa ibnu abi quhafa cikin ku akwai abubakar da abu quhafa falam yajibu annabi ya ce kar ku amsa sai suka shiru fa qala afikum umar ibnu al-khattab yace cikin ku akwai umar dan khattab falam yajibu annabi ya hane sai suka shiru me yasa ne waɗannan uku yana ga kamar in ba su ba musulunci kuma ba haka bane shi musulunci tafiyar wani baya sa musuluncin ya tafi haka abubakar radiyallahu anhu ya ce lokacin da annabi ya rasu man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat duk wanda Allah yake bauta to ya sani Allah raye ne da baya mutuwa in kuma Muhammad kake bauta to ya mutu to shi addinin musulunci mutuwar malam ne rasuwar shehi ne baya sa musulunci ya samu tasgaro ko daya saboda Allah ya sanya al'abdal masu mayewa idan wannan suka tafi to wannan za su zo su mai su maye gurbinsu shi yasa muke kira ga matasa su tashi su karatu saboda malamanmu kuna gani sun shiga situna au saba'una ko mun ki ko mun so wata za a ce babu su to suwa za su maye gurbin in mu ba mai karatu ba idan kun ga za a rasa mamaya to ya kamata mu tashi mai karatu domin lokacin da aka ce babu su a samu cikin matasa wanda za su maye gurbinsu don haka ya tambayi waɗannan guda uku akwai muhammad na nan abubakar na nan umar na nan faƙwada amma haula ya faƙad kofi tumuhu ya ce wannan kan aisar muku so an muku maganinsu yana faɗa wanda suke tare da su ke wanda ya suke tare da shi cewar inda waɗannan ne babu su an shafe su falam yamlik umar nafsa amma umar bai iya riƙe kansa ba an ƙal har sai da ya ce ya adu wallah ya makiyin allah innal ladhi zakartum ahya duk wanda ka ambata dinnan suna nan da ransu wa qad abqa Allahu laka ma yasuuk Allah ya ci gaba da wanzar da abin da zai ci gaba da bakanta maka rai idan dai waɗannan su ne damuwarka to zaka mutu da damuwa haka yake isar masa sabo Muhammad da ka tambaya yana nan Abubakar da ka tambaya na nan Umar da ka tambaya duk suna nan hikima ce ta ne sai sun ce kar a amsa masa faqala Abu Sufyan sai ya ce qad kana fil qawmi muslah lam amur biha ya ce cikin gawawakinku da aka kashe ko to akwai waɗanda an ciccire wani part ɗinsu shi ne musula an yanke wani an yanke kunne wani an tsaga bakin shi wani an yanke yatsin shi ku ji kafirci lokacin abu su mai musulunta ya ce walam ya ce lam amur biha ni ban ce ai ba walam ta su'ni amma hakan bai bakanta mure ba kun ga kafirci shi bai sa ba amma bai bakanta mure kenan ya man daɗi lokacin su hamza duk an musu musla tsaga su an yayyanka wasu ɓangarorinsu sun maƙala abu sufiyan cikin kalman kafirce ce ƙwararru hubal ya ce ya kai gunkin hubal ɗaukaku domin da kai muka samu nasara so da su suna ga nasara su da gumaka take faƙadar nabi sosai to anan annabi bai iya kama kansa bai ce ala to jibo na hu ku amsa mishi tunda yanzu yayi maganan kafirci ku amsa mishi faqalu ma naqul sabai cikin rauni da alhini suka ce to me zamu ci bakin Allah qala annabi yace qulu Allahu maulana wala maula lakum daidai lokacin da yake cewa hubal ka daukaka to ku ce da shi Allah shine mai taimakon ku ko kuma ba ku da mai taimako zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum da'iman wa abadan shine taimakon Allah yana tare da mu'minai Allah kuma shine mai taimakon su amma kafirai fa wallahi ba su da mai taimakon su summa qala abu sufyan abu sufyan sai yace yawmun bi yawmi badr yace yau ko tana daidai da yaushe ranar badr wal harbu sijal yace dama haka yaki yake yau akan ka yau gare ka yau kai ne nasara gobe ai nasara akan ka fa ajaba umar umar sai ya kara bashi amsa yace fa qala yace la sawa yace wallahi ba su zama daidai ba me yasa qatlana fil janna yace mu dun namu da ya mutu sun tafi aljanna sun yi shahada wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين آه نعم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون kenan kun ga ba za su zama ɗaya ba yace qatlana fil janna wa qatlakum fil nar yace mu duk wanda aka kashe mana sun tafi aljanna ko kuma naku suna wuta kun ga ba su zama daidai ba in yana ga daidai suke yawon biyau mai badar ba su taba daidai ba mu a badar ma tsirarin da aka kashe mana sun tafi aljanna yanzu ma sun tafi aljanna kufa naku sun tafi wuta ina za su zama daidai kenan kun ga yadda yakin uhud ya kasance mala yake cewa wa qatalat al malaikatu yawma bad yawma uhud an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan a yakin uhud mala'iku sun yaki ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun tare shi fafi sahihaini kamar yadda sun yi a yakin badar mako to haka ahud ya zo a sahih bukhari da muslim an sa'ad ibn abi waqqas daga sa'ad da abi waqqas kada yace ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm uhud wa ma'ahu rajulan sa'ad da abi waqqas wanda shi ma mai tsaron annabi sallallahu alaihi wasallam ne wata la annabi da ya je madina to ana yawan kawo masa hari sai yake cewa ina ma wani mutumin kirki ya zo ya bani kariya ya tsare ne ya gadi na can kuwa sai annabi sai ya ji motsin takobi yace waye sai yace sa dan abi waqqas ne me ya kawo ka yace ya rasulullah wallahi ina gida tare da iyalaina na jin tsuwa ta bar jikina yau zan zo in tsare ka tsawon dare annabi ya masa addu'ar alkhairi ya kwanta ya bacci to sa dan abi waqqas din ne yake cewa naga ayinin uhud annabi sai san naga shi tare da mutum biyu suna yaki wato suna yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ma thiyabun biyu suna tare da mai farin tufafi ka ashaddil qital mafi tsananin yaki haka naga suna yi yace ma ra'aituhu ma qablu wala ba'd yace ban taba ganin su ba kafin nan ko da aka gama yakin ban ƙara kallon su ba kenan da wannan malamai suka ce mala'iku ne wa fi sahih muslim sannan yazo a sahih muslim annahu sallallahu alaihi wasallam afrada yawm uhud fi sab'atin min al-ansar wa rajulan min quraish annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai sun ritsa shi daga shi sai wasu mutum bakwai daga cikin 'yan madina da kuma mutum biyu daga cikin ƙuraishawa falamma rahaquhu da suka wato iso ga annabi sallallahu sun ritsa shi qala annabi yace man yaruddu ma'anna wa lahu aljanna waye zai je ya tare su yana da aljanna aw huwa rafiqi fil janna ko ya zama tare da ni da aljanna kun ga kafirai sun tunkaro amma annabi ya ce ko mutum ɗaya ne ya je ya tare to haka abin yake yanzu kafirai dubu musulmai hamsin sai su tarwatsa su yanzu isra'ila wani irin makami ne ba ta mallaka ba gazza ɗin nan ƙwarya ce fa masu 'yan tsirarin mutane amma yau kusan kwana 200 da ɗoriya har yanzu a sojojin da ake cewa ba su bi dubu talatin da biyar ba ba kashe musu dubu biyar ba har yanzu ita kuma ta ɓoye asarar sojojin da ta yi saboda allah ta'ala nasararsa tana game bayansa muminai shi yasa duk lokacin da muka gaskata Allah muka yi imani da shi imani na kwarai wallahi sai ya kawo mana nasara a duk yanda muka samu kanmu to dan haka annabi ya ce waye zai tare su ya me da su kun ji man ya ruddu ma'anna ya miyar mana su domin kana kukan kura in kai kasumi za su wallahi juyawa za su wallahi yahuda wannan yanzu su ɗari sojojin Palestine guda biyar wallahi tarwatsa su zasu har Isra'il za su kora su ba za su iya ba dan haka fataqaddama rajulun min al-ansar ɗaya daga cikin ƴan Madina bakwai din nan sai miƙe faqatala hatta qutil ya ringa yakan su har suka kashe shi sun mara haƙo sai suka ƙara dawowa suka ritsa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man yaruddu ma'anna wa lahu al-janna aw huwa rafiqi fil janna waye zai tare su ya zamo wato ainihin tare da ni a aljanna ko kusa da ni wato ainihin a aljanna yana da aljanna ko ya zamo tare da ni a aljanna fa taqaddama rajulun min al-ansar sai wani dan madina ya ƙara tashi ya tare su fa qatala hatta qutil yayyaki harmi wato ainihin eh suka kashe shi falam yazal kadhalika hatta qutila sab'a annabi bai gushe ba suna tunkaro shi yana cewa wai zai tare su sai da aka kashe mutum bakwai din na yan madina kun ga sahabbai kuma yadda suke wajen bawa kariya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kowa fa ya haƙura da iyalansa ya haƙura da ƴaƴansa ya haƙura da kowa domin bawa annabi sallallahu alaihi kariya faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ma ansafna ashabana wato bami mu ku waɗannan quraisha da kuka rage ba ku je ba ba ku yi adalci wa me waɗannan ansarawa ba ma'ana kuma da kun shiga cikin waɗanda za su yi shahada amma kuka ba su suka je su kaɗai suka yi da haka dai a shahid kun ga kafirai har sun ritsa na bisa sanar amma Allah ta'ala bai ba su galaba ba sai ya zama waɗannan 'yan madina guda bakwai su suka tsare a nan sallam suka ba shi kariya kuma suka samu aljanna wafi sahihai ne sannan ya zo mi a sahih bukhari da muslim an abi hazim ana wasu ila an jurhi da sallallahu alaihi wasallam faqala an tambaye shi dangane da rauni da annabi sassan aka masa faƙala kanar fatima ibnatu ta gasiluhu ta kasance fatima tana mai wankewa ciwa wa ali ibn abi talib yasko bil ma ali ibn abi talib kuma shine yake zuba mata ruwa falamma ra'at fatima anna al-ma la yazidu dama illa kathara da fatima ta lura ali yana zuba ruwa tana wankewa kuma jini ƙara fitowa yake ai haka ne rauni ko ana wanke shi amma jinin yana ƙara fitowa akhadat qit'atan min hasis sai ta samu taburma fa harakata sai ta kona taburmar me za ta in ta kona za ta doka kenan ko fa alsaqata sai ta manna a ciwon fastamsaka dam sai jinin ya tsaya kun ji likitanci in gane wa fi sahihaini ya zo a sahih bukhari da muslim annahu qusirat raba'iyatu wato an karya fiqar annabi sallallahu alaihi wasallam wa shajja wa shujjara fi wa shajja fi ra'si yayi rauni akan shi fa ja'ala yaslutu ad-dama anhu sai kasance yana goge jini daga barin shi wai kula yana cewa kaifa yuflihu qaumun shaddu wajha nabiyhi ya mutanen da suka raunata suka rotse fuskar annabin su zasu rabauta wa kasaru rabaiyata suka kuma kare fika shi wa huwa yad'uhum shi kuma yana kiran su zuwa ga aljanna akwai abin da ya kai wannan ciyo kana kiran mutum ga aljanna shi kuma yana so ya kashe ka yana da'a kuma ga wanda yake kiransa zuwa ga wata shine mai shedan kaga akwai ciyo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta za su rabauta fa anzalallahu azza wa jal sai Allah ya saukar da fadin shi laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun lamarin wani abu fa ba a gunka yake ban Allah ya so ya karbi tuba su Allah ya so kuma ya azabtar da su saboda su sun kasance me azzalimai ne su walamman hazaman nas to wato da mutane suka wato ainihin ayaki din suka raunata lam yanhazim Anas ibn an-Nadr Anas dan Nadr sahabi na Annabi san bai rauni ba shi dama Anas dan Nadr bai je yakin Badar ba kuma yayi alwashin cewa duk lokacin da Allah ya ƙara hada tsakanin Annabi san da mushrikai sai Allah ya ga irin abin da zai saboda yayi burin a ce da shi akai Badar kuma ba a yi da shi ba don haka a daidai lokacin da ya zo yakin Uhud kenan musulmai an samu wasu sun tsere wasu sun yi karatu shi bai yi wannan ba waqala sai ya ce Allahumma inni a'tazuru ilayka mimma sana'a haula yace Allah ina baka uzurin abin da waɗannan suka aikata ya'ni muslimi yana nufin musulmai guduwa da suka suka bar Annabi sallallahu alaihi wasallam har mutum ya zama wanda suke tsare da shi basu fi mutum tara ba mutum bakwai ɗan Madina mutum biyu Qurayshawa yace ina maka ina bada uzuri ya Allah wa awrau ilayka mimma sana'a haula sannan Allah na barranta daga abin da waɗannan suka aikata ya'ni mushrik yana nufin mushrikai ma'ana kokarin kashe annabinka da suka yi Allah na baranta da su sun ba taqaddam sai ya fuskanci kafirai shi kadai falaqiyahu sa'ad ibn mu'ad sa'ad dan mu'ad sai ya tare shi ce ya akai kana ga mutane suna guduwa kai zaka tafi fa qala aina ya aba umar yace aba umar ina zaka fa qala wa hal li rihil jannati ya sa'ad yace wallahi kanshin aljanna ya sa'ad inni ajidu ajiduhu duna uhud yace kanshin aljanna ke jiyo a bayan dutsen uhud din nan summa madha yace rabu da ni kawai sai kan kafirai fa qatala alqawm yaje ringa yakan su yana kashe na kashewa hatta da har sai da suka kashe shi tsabarin da ya illata su ya kashe na kashewa ya raunata na raunatawa bayan sun kashe shi suka samu wannan ya zo ya sara shi wannan ya harbe shi da kibau da waye fama ulifa hatta arafatu ukhtuhu bi banani yar uwarsa ce ta iya gane shi kawai ita ma da yatsarsa guda daya wa bihi bid'un wa thamanun jikin shi akwai mai 80 da tsoriya ma baina ta'anatin bi rumin tsakanin suka da mashi wa darbatin bi sayf ko sara da takobi wa ramyatin bi samin ko harbi da kibiya 80 da tsoriya wa nazara huzaifatu ila abihi huzaifa dan yaman sai wato ainihin dube zuwa ga baban shi wal muslimuna yuriduna qatla to musulmai kuma sun nufi babansa za su kashe ba san musulmi bane huzaifa dan yaman wa hum yadhunnuna min al-mushrikin yadhunnuna min al-mushrikin su sun zaci baban huzaifa al-yaman dan na mushriki ne sai suka nufe shi za su kashe fa qala ay ibadallah abi Huzaifa ya ce, Kai babana, babana, falam ya famu ƙaunar, ba su fahimci magana shi ba, hatta ƙatalu sai da suka kashe shi. Kuga ba daɗi. Faƙala, Huzaifa ya ce, Ya gafiru Allahu lakum, ya ce Allah gafarta muku, ba a rada Rasulullah sallallahu an yadi yahu, kun ji zuciyar muminai ko? Sun kashe babansa amma me ya ce, Allah gafarta muku. Mana ina ta muku isharan babana ne, babana ne, musulmi ne, kar ku kashe min shi, amma kun kashe shi. Annabi sai ya biya diya zai biya diya faqala hudayfa annabi yace qad tasaddaqtu bi diyatihi ala almuslimi diyar ya rasulullah araba musulmai ita masu bukata kuji kuji karamci nabi na musulunci da musulmai fa zada zalika hudayfa khairan inda nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya kara hudayfa alheri da daraja a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa har ya zama mai sahibu sirri rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abocin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kare annabi ya ware ya faɗa masa cewa da wane da wane da wane ba musulmai bane munafikai ne in sun mutu in wuta ne sun shiga musulunci ne domin ba wa jinin su kariya kawai walamma asaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba yawm uhud lokacin da abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi a yanin uhud wan sarafa al mushrikun mushrikai suka juya khafa an yarji'u to annabi ya ji tsoron fa za su iya dawowa an gane faqala sai annabi ya ce man yadhhabu fi atharihim waye zai bu hanyarsu fantadaba minhum 70 rajulan annabi sai ya ayyana mutum 70 wa kana abubakar wa zubair minhum daga ciki akwai abubakar da kuma az-zubair a cikin su wa nazala qaulullahi ta'ala sai fadin Allah ta'ala ya sauka allazina istajabu lillahi wa rasulihi min ba'di ma asabahum al-qarh lilladina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim yana yaban sahabban da suka amsa wa Allah da manzon Allah lokacin da ga ciyo da jini a jikin su amma annabi ya ce abu samun mushrikan nan don haka mi Allah ya ce waɗannan suna da mi lada wato ainihin wanda yake mai girma akwai muhimman darussa a cikin wannan yaƙi da mala ya kawo amma insha Allah ta'ala sai a zama na gaba za mu ji su saboda lokaci zan cike mana da tsokaci guda biyu tsokaci na farko shine abin da ya shafi zanga-zanga da ake sanyi mutane suna cewa me yasa malamai suke ta tsoma bakinsu abinda ya sa shi ne gyaran da barna za ta fi yawa cikin shi bai da amfani ma gyara za a yi yanzu ana hasashen dole barnarsa za ta fi mai yawa saboda maganar ibn taimiyya da yake cewa amin hajji sunna babu wata al'umma da ta fito na fito da shugaba face abin da take son kawa na gyara barnar da ta haifar ya fi shi ina ga wani a takaita akan haka gaba ta biyu tsokaci na biyu shine masu sauraron labarai kwanan nan za su ji wata yar majalisa ta fito tana cewa sun kawo motion a majalisa cewar mace mai ciki ba za a na tsayar mata da dokan hukunci ba iya mu da suke jin labarai sun ji aiko a satin nan bbc sun yi magana da ita cewan wacce take da ciki in ta yi abun haddi ma ma'ana ta yanka mijinta ko ta kashe kishiyarta to in tana da ciki albarkacin cikin nan za ta sha za ta sha ɗin kuma sun ce in ta haife ma babu haddi ba za a mata haddi wannan motion ɗin suke kawa wannan yaƙan shari'ar musulunci ne abinda zai faru shi ne kuma ba wa mata me ake cewa kariyarsu ci gaba da ta'addanci annabi sassanin zamanin shi an samu wacce tana da ciki ta yi ta'addanci ko ma'ana ta yi cikin shegi annabi sassanin ya ce da ita ta je ta haife da ta haife ta je ta shayar da yaro ya wayo annabi ya sa aka tsayar mata da mai haddi to amma su abin da suke cewa shine ba za a tsayar mata da haddin ba kuma daga baya sai aka ce saboda wai ɗanta zai shiga matsala don haka daga baya za su je su nemi alfarmar ayyafiya cin ayyafe mata wannan ya kan addinin musulunci ne kuma ya kan shari'a musulunci ne mace ko da ciki ta yi ta'addanci za a mata uzurin ta haife in ta haife ta shayar yaro ya yi wa ya kama abinci in na haddin kisa ne za a mata wannan shine addinin musulunci amma kada masu raunin addini su rudu da irin wannan maganganun ɗan bokon da suka yi boko zur babu addini an gane ciki ba sharaɗi ba ne na mace in tana da shi in ba haka ba sai su je su yi ta yin ciki in sun yi ciki sai su yi abin kisa sai je su burma wani wuka ko su yi kaza ko ana amfani da mata masu ciki saboda dokar kasa ba ta ba ta hukunta mata masu ciki duk lokacin da kuma aka bar shari'a Allah wahala za a sha sannan aminci ba zai tabbata a kasa ba wala kun fil qisasi haya idan akwai qisasi za a yi rayuwa mai dadi wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal-'ayna bil-'ayn wal-anfa bil-anf wal-udhna bil-udhn was-sinna bis-sinn wal-juruha qisas ko wal-juruha qisas a wata riwaya dan haka idan wani yayi kisa a kashe shi ya cire hannu a cire mai ya cire hancin wani a cire nasa ya cire haƙorin wani sai a zauna lafiya amma bayan da za a yi kuma makashin babanka ya ci gaba da yawa a gari kana kallonsa a ce kuma ana son zama lafiya ko cikin ƙannanka akwai wanda zai je da doka a hannu to wannan ne ba a so shi yasa addini ya ba wa hukuma damar wanda ya laifi a tsayar masa da mi da haddi a hukumace ba daidai ko mutane ba ubangiji ta'ala ya ba mu ikon bin shari'a ba bin son zuciyarmu ba insha Allah ta'ala anan za mu tsaya zama na gaba sai mu ji muhimman abin da wannan yaƙi ya ƙunsa insha Allah ta'ala na bayan hijira ne bayan wannan yaƙin ne ya musulunta ba zan iya tuna shekaran da ya musulunta ba amma yau bayan yaƙin wannan ne bayan yaƙin khandak shi ya jagoranci yaƙin khandak ma ghazwatul ahzab amma daga nan da aka yi ta kuma sai Allah ta'ala ya sanya ya musulunta lokacin fatu makka kenan dab da fatu makka ne ya musulunta a lokacin fatu maka ya musulunta har annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ce mar abu sufiya mutum ne mai son girma amar abun da zai ji an masa annabi ya ce to ku ce duk ya shiga gidansa ba za a kula shi ba to abu sufiya ya je ringa kiran mutane wanda wasu musulunta ba da ku shigo gida na kuna da aminci shine annabi ya ce man da kala baita abu sufiya fa huwa amin yana da son girma duk ya shiga gidansa to a tura masa amiya ya ya kubuta to a lokacin fatar makka shine bayan yakin khandak shine musulunta Allah ta'ala rufa mana asiri Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارفع عنا الفقر والجوع والغلاء والبلاء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا الله